الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى وأن يمشي yau sha shidda ko ga watan tara hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 1445 daidai da sha 26 ga watan uku 2024 miladiya kamar yadda kuka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka da kofar gida mai girma sarkin nan ba bayan da allah maɗaukakin sarki ya irgo mana ni'imominsa sannan ya mana bayani cewa kaɗan daga ciki ne ya ambata mana da za a ce mutum ya zauna ya ɗauki alkalami da biro yana rubuta ni'imomin allah da yake kansu ba zai iya kirge su ba don haka mu kwantar da hankalinmu mu bauta wa abangiji allah kwara daya ilahukum ilahun wahidun to bayan ya mana wannan bayani sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum su waɗannan kafirai da ake ta musu magana akan wannan da za a ce musu menene ubangijinku ya saukar ne kam ayyani wa idza qila lahum su waɗannan wanda suka ga abana ma za anzala rabbukum menene ubangijinku wato kenan ya saukar wannan magana an ce asalinta ta sauka akan annadar bin al-haris wannan aya ta sauka a kansa ne ya kasance wato kenan ya fita ya je shi kasan farisa ya sayo wani littafi da ake kiransa kalila wa dimna wannan littafi na kalila wa dimna ba komai ne a cikin sauface labarai ne na hayawana da sauransu an rubuta su tun da wuri tun da can can can a kasan farisa a lokacin daular abbasiya abin an samu wannan wai sunansa ne wannan wani sunansa abdullahi bin mukaffa ya fassara littafin da larabci to amma yake yana jin farisiyan wala Allah sai ya je rabbo wannan littafi da ake kiransa kalila wa dimna sai ya je yake ce ma mutane abinda muhammadu yake karanta muku wato kenan ba Allah madaukakin sarki ne ya saukar da shi ma kana ya karo muhammadin ala ashabi illa asatirul awwalin muhammadu baya karanta komai a mutanansa face wato kenan tasuniyoyin mutanen farko ai laisa huwa min tazilillahi baya cikin wato kenan abubuwan da Allah madaukakin sarki wato saboda yake kawo ta reacting din da awar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake zuwa ya dauko wannan kalila wa dimna ya zo yana karanta wata ba labarai ne yake baku ba ce inna muhammadan yuhaddithukum hadith faris wa rum wa ana uhaddithukum yuhaddithukum menene hadith jannati wan nar ko ana uhaddithukum hadith faris wa rum yana ba ku labarin mutanen da da labarin aljanna da labarin mutum da ba a san su ba a su ba ku zo zan karanta muku labarin kasan farisa da wato kenan kasar rum don haka to sai aka tambaye shi menene ubangijin ya saukar sai ya ce a fa'irul awwalina wato tatsuniyoyin mutane farko in an ce a satiri daga satara ne yan ce satara shi ne mai layi ko kamar da hausa na ca kira yawa na rubuta sikira biyu ma'ana layi biyu kenan to idan aka yi abu aka rubuta shi sai a ce suttira to da can akwai wanda suka rubuta wasu abubuwa na tatsuniyoyi da labarai da mai udhukat wanda za ka karanta ka ji daɗi ka sha nishaɗi ko ka yi dariya ko mai ko fukahat to su ne ake rubuta su sai a ce musu asatir to yanzu dan ya ɗauki hankalin mutane kar su fahimci alkur'ani shi wannan annadir bin al-harith yake cewa kenan abinda muhammad yake karanta don irin wannan da nema gashi bari zuwan karanta ku kuma kaga labari bai fi karfin labari ba kenan ko to shine Allah madaukaki sarki ya amfani da wannan kica su in an karanta an ance musu to yanzu menene ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar muku su ce wato kenan ba koyo ne face a satir al-awwalina takunoyi ne na wato kenan mutanen dacin shi make yana karanta adawa da samuda da kuma yanzu wurin karanta maku faris da rum manufar shi ne ya ja hankalin mutane ya raba su da alkur'ani wannan kuma har duniya ta daɗe ana nan duk abokan gaban musulunci ba su bushe ba akan wannan ba za su bushe ba yanzu in ka lura da waya akwai applications da yawa wanda ake saukarwa wanda yake shagaltar da yara samari da sunan games kala-kala da sauran wasu kayan daukar an hankali yanzu ta kai ga har caca ma duk an shigo da shi don dai daukar hankali cacar da aka hana din yanzu an fitar da shi ta zama wato kenan mai ake kira advance abinan mai ake kiran da mai sunan cacar da turanci bet ko? a ba bet ba wanda sunan modern terminology eh gambling yawwa technical gambling ko advanced gambling amma yanzu ba za a ce mata gambling ba an mai da shi ya zama bet sai a ce bet so da ka ya ɗauki hankalin mutane ba za su yi karatun alkur'ani ba ba za su yi zikiri ba kullum suna nan har ma saboda complication ɗinsa yanzu za a tsara maka tsarin da ko kai kaɗai ne ba za a kyale ka ideally ya kamata ku yi kai da wani ne kana yi yana yi kana yi yana yi kana sawa yana sakawa kuma su kuma can suna controlling ɗinku number one sai kun sa data sau da ka datan da kuke samun nan kuma kudin gudun su yake komowa number 2 za ku sa effort ɗinku number 3 za ku sake sa kudi ko wani abu makamacin wannan can kuma don su tabbatar muku daga suke suke sai su dan harbi ma wani sai su rubu wannan kuma kai za ka isa na ka a cinye ka sa a cinye ka sa a cinye amma nan da aka yi sa'a wani ya samu dubu hamsin ko sittin ko saba'in sai kenan sai a yayyaka sai kowa ma hankalinsu ya koma kai ku ta sakawa kuma sun aiko sun dama ka'idar caca a da idan katigi ya zo ya saka wannan yana ci wannan yana abin da yana karban hawa naja wannan yana ci yana karban a wutun ɓarkali in aka yi dare kafin a tashi duk kuɗin da kuka zo da su ɗan caca sai ya koma gudun katigi har sa ka gudun yana aron kuɗi ya kawo dan ya ci kuma a cinye ya karɓo aron kuɗi da da yake da abin da aƙida suke yin sa wallahi mutum yakan sai da rigar jikinsa a gurin caca ya karbi kudin ya caca in ta yi tsanani mutum ya sai da wandansa ya zauna ya tara ƙasa a gindinsa wallahi yana tsirara a wannan ƙasa ta mu an yi wannan yanzu an dawo da wani complicated one ko advance caca to duka waɗannan fa kargamanta techniques ne na raba mutane da alkur'ani in ba haka ba ai akwai qur'ani a cikin abin nan din a cikin waya me yasa mutum ba zai shigaltu da shi ba akwai hadisai akwai wa'azozi akwai tafsirai akwai menene menene da sauransu saboda idan nadar bin al-haris dan ya dauki hankalin mutane a zamanin sa yana zuwa ya sayo kalila wa dimna wannan littafin yana na har yanzu kalila wa dimna kamar da na faɗa an fassara shi da larabci ibn al-muqaffa abdullah ibn al-muqaffa ya fassara shi da larabci zamanin khalifa abbasi abbasi dinasi sannan an fasara shi da yarurruka ba su yawa to idan zai yi wancan target ɗin shi ne ko ma wace hanya ya bi ya raba mutane da alkur'ani to yanzu fa duk abin da aka kawo wanda zai sa musulmi suna nesa da alkur'ani to fa zai iya shiga cikin irin wannan zai shiga cikin irin wannan saboda haka ba wai tarihin nadar bin al-haris ya yi haka bane shine damuwar ba a darasin da za mu ɗauka in wancan tsarin aka fitar a da wajen daukan hankali yanzu an fito da wasu darasosi so sai kai wa kanka nazari yaya ne ne kusancinka da alkur'ani ya ne ne kuma kusancinka da waɗannan applications na cikin waya wanda suke cin lokacinka sai ka auna daga nan za ka fahimci cewa haufa kake kusa ko kuma haufa aka fizge ka Allah sauka to mu je
ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون
Allah madaukakin sarki ce li yahmilu Allah yayi wannan bayanin ne domin kaga lamunin ta zama lamu kai kenan ko ai li ajali an yahmilu domin su dauki auzaruhum laifuffukansu wato kenan ranar tashin alkiyama ko kamar da ke cewa liyakuna lahum aduwan ai li'ajali an yakuna lahum aduwan ya wasu da haka Allah madaukakin sarki ya dauki dogon bayani akan wannan mutane su gane abinda wayancan suke yi ba daidai bane amma Allah ya ba su dama ya ba su chance dan ranar tashin alkiyama li yahmilu awzarahum kamilatan ko su ɗauki zunubansu ladan aikinsu da suka yi na ɓatar da mutane kenan a kan wuyansu ranar tashin kyama ya zama wato kenan kammalalle kenan kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ina Allah la yumli lil zalim Allah yana saurara azzalimi ya bar shi ta tafiya ta tafiya ta tafiya sai ya tsammani kamar ya fi karfin kowa ne hatta idza aqazahu sai ran da Allah madaukakin sarki ya sa ya kama shi a nan zai gane da ruwa ake shayi to hakan nan ne ma'alamar da ce don su dauki zunubansu cikakke ranar tashin alkiyama mun fahimci wannan duk wanda yake daukan hankalin mutane gabarin addini gabarin alkur'ani to zai dauki zunubinsa kammalalle ranar tashin alkiyama sannan ya ce wa min azarin da dina ya dillo na hambi gairi sannan za su dauki kuma zunuban waɗanda suka ɓatar ranar tashin alkiyama kenan ya nuna cewa idan ka batar da mutum just game da muka yi magana jiya idan ka kawo matsalar da za ta zama matsala a al'umma jama'a suka karkata to duk fa abin da suka yi kana da kwamishi addallu alal khairi ka fa'ilihi haka ma kuma addallu alal sharri shi ma ka fa'ilihi don haka za su ɗauki na zunubansu za su ɗauki zunuban adadin mutanen da suka batar yanzu idan ka kirkiro na abu ka dura a waya ka tura mutane suka dauka within a second zai watsa duk duniya duk duniya za ta dauki wannan abu a ko'ina a kowane lungu da baka tsammani za a samu wanda za su ga wannan abu kuma su yi appreciating kaga yanzu hanya ce ta aka kawo mai sauki ma mutane wanda za su shiga cikin wutan wanda mai zurfin gaske kana nan kayi abin da duniya za ta dauka haka kuma aikin alkhairi in the opposite side idan mutum ya yi Allah maɗaukacin sarki zai ba shi wato gina ladansa min anan da Allah maɗaukacin sarki ya ce min auzarin lazina ko eh wa min auzarin lazina ya dallo na min fa ba ta bi'idiyya ba ce yawwa ba wani bangare na zunuban wa'ancan za su ɗauka ba a'a zunubinsu za su ɗauka gaba ɗaya idan kai dalili da mutum ya ɓata ya je aikin shaidanci aka ba shi zunubi dubu wallahi dubu za a baka shi ma in ya karantar da wani a ba shi dubu kai ma a kara maka dubu shi ma kuma in ya je karantar da wani a ba shi dubu amma wani da ya fitar da shi dubu a ba wani da wani kama a karo maka dubu so da kai wannan yana ya jawo maka dubu wannan yana jawo maka dubu wannan yana jawo maka dubu wannan yana jawo haka can din zai tafi in a geometric form ba arithmetic form ba haka zai rika budawa yana buduwa yana buduwa yana buduwa the higher you go the hotter it becomes saboda haka min anan ba ta bi'idiyya ba ce wato kenan min ana kiranta min ne jinsi ta jinsi ne wato kenan jinsin zunubin da suka samu shine jinsin da zunubin da za a dauko wato kenan a zuba wa mutum kuma sun batar da mutane wa'ancan mutanen an batar da su me yasa aka batar da su Allah ce bi gari ilimi ba tare da ilimi ba ba su da ilimi ma'ana ba su fahimci abin ba yawa yawan mutane suna bata ne akan abin da ba su fahimce shi ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana da amma yuri ka ila ma la yuri duk abin da ke saka a shakku ba gane iliminsa ba karka abin nan ɗazu ana masallacin liman ya yi bayani cewa ya saurari kaset ko jawaban da profesa isa alifanta ne yi a kan abin da aka yi mana tambaya a nan ishu na cryptocurrency da mai da sauransu amma daga ƙarshe ya yi bayani da yawa still sai ya zama ambivalent bai ce haram ba bai ce halal ba saboda rikicin da yake ciki idan isa alifantami iliminsa bai kai ya gano cewa kada'an wannan abun halal ne ba ko kada'an wannan haram abun haram ba ne kaga kenan akwai shubha a cikin sa haka ne mummuniyar kuma shubha yawwa ita kuma shubha duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man taka shubhat baga safra addini duk wanda ya nisanci shubuhohi abinda wasu na ganin halal ne wasu na ganin haram ne an kasa gane shi sai kai ce ba ruwana da wannan abu to hakika ka kubutar da addininka ka kubutar da mutuncinka amma sai ce wa mawaka a fi buhat wanda kuma ce a kai haɓa ba wani abu ya shi na shiga ciki to waka a fil haram haka ne bisa su mai fada tabbas kaga sai amfani da kalmar waka ba a ce ya ka'u ba bai zo wato kenan a fi'ili mudari ba sai zo a madi in dai mutum ya fada cikin shubha to ya fada cikin haram idan baka gane ba sai a ce karra'iyar a haular hima mutum ne je tsakanin iyaka da iyaka ya je sa a wakinsa wannan gonar wani ne wannan gonar wani tsaki akwai gamba kace gamba za su na biyu suna ci kai kuma kana kiwo sun kai guda uku hudu ko biyar ai kaga automatically za su shiga nan ko su shiga can yawwa yi shakku an yarta a fili ko yawwa saboda haka kenan da yawa yawan mutane da ake batar da su ba su fahimci cewa zunzurutun haram ba ne wala Allah da sun gane haram ne za su bari amma sai suna ganin kamar ai akwai ta hanya da za su iya bi abin ya zama halal shine wa min azarul ladina yadullahum bi ghairi ilmi ba tare da wata gidan ilimi ba la'alla da yawa in sun gane da a ilmanci cewa haramun ne za su iya bari su kaga yanzu da yawa daga cikin ayyan musulmi da suke wani abubuwan za su kawo maka wasu yan tawilat su abin amma problem din shine za ka yi tawili a nan duniya ne in fa an je gaban Allah ba ta tawili ya kare kuma an je gurin da za a yi hukunci na ƙarshe babu lokacin da za ka dakace oke na gane yanzu wajen zon gyara saboda haka hausa suka ce kadaran kadahan ala Allah mu daukaci tarke jama'a ku saurara ku ta magana sa'a ma ya ziruna tir da zunubin da za su ɗauka ranar tashin alkiyama kenan ranar tashin alkiyama mutane su ɗauko zunubansu ko kowa zai ɗauko zunubinsa a kansa yana tafiya komai zai lodo shi a kansa to kuma sai aka ga shi ma ya lodo aka ce kai wannan tir da irin wannan kayan maimakon ka ganka ka ɗibo lada za ka tafi aljanna sai a gan kayo ko zunubi za ka yi wato kenan wuta da shi za ka yi wuta da shi allah ya kiyaye karmakarar lazina قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون الله مرحبا كذلك تقد حقيقة مكر الذين من قبلهم وإلا سكزو كافين متانا مكة da suke makirci annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin su ma ai wa'ansu sun yi makirci saboda ke yanzu kamar ɗabi'a ce ta 'ya'yan adam ko duk mutum mai gaskiya za a so a tursasa shi akan gaskiyarsa sai an loba shi in an yi rashin sa'a a kada shi idan kuma mutumin na Allah madaukakin sarki ne sai Allah ya kasance tare da shi sai ayi ayi a kyale shi to kafin sa waɗanda suka zo su ma sun yi makircin to amma tunda akan annabawa suka yi da kuma manzanni to Allah yana tare da annabawansa yana tare da manzanninsa don haka yace fa'atallahu bunyanahum ko sai Allah maɗaukacin sarki ya zai kema wato kenan gine-ginen nasu min alƙawa'idi tun daga wato kenan tushensa tun daga ƙasa sai zau zaizaye ƙasa ya zuka masallacin nan da muke a rushe wayannan filolin ta ƙasa ta ƙasa da wayannan da wayannan da wayannan da katangan a sassare su ta ƙasa ta ƙasa sama mai zai faru da shi to ka gani saboda ka ce atallahu bunyanahum min alqawaidi Allah ya zai kema ginin nasu wato kenan ta kasa mana ya lalata kasan ya kawo wani abin da ya rusa wato kenan kasan don haka fa karra alaihi musakafu sai rufin ya kifo a kansu eh an bige nan an bige nan ta kasa kasa kasa kasa sai abin da ya rage saman ne don haka kasan ba ta dauka ba me zai faru sai ya kife kuma alaihim a kansu madan suna cikin ginin sai ginin wato kenan ya rushe min faukin ta sama da su ta inda wato kenan ba sa tsammani kenan ko yawwa Allah maɗaukakin sarki yakan kyale mutane amma in ya tashi kama su yakan kama su ta inda ba za su kubuta ba yanzu ko cikin masallacin aka rushe wani aka rushe wani abu wannan abun dum din nan mai nauyin nan ya faɗo kan me zani babu babu babu hanyar tsira don haka in Allah ya tashi kama mutum yakan kama shi ne kaf ta yanda babu yanda za hatta idza aqadahu lam yuflitu sai ran da Allah ya danki mutum to sai ya zama mutum ba zai iya wato kenan kubucewa a hannun Allah maɗaukakin sarki ba don haka la malja'a wa la manja min Allah illa ilaihi in dai ka gudu wa Allah to in kana son ka tsira to ka je gurin sa ka tsira amma in dai ka je wani guri za ka yi ka tsira a ba zai ko ga dan gida annabi nuhu ba yace yace yace yace sa'awi ila jabalin ya'simini min al-ma'i yace sa'ina ila asmal yawma to ka gani sau da aka ba gurin Allah ba abin nan ba inda za ku goma sannan sai ce watahum azabul alimi watahum al'azabu sai azaba ta zo musu min haisu la yash'uruna ta inda basu ma yi tsammani ba basu ma yi wato kenan zato ba wannan aya malaman tafsiri suka ce ta sauka ne akan annamuruz min kan'an wa da numaruz dan kan'ana da shi da jama'ansa su sun yi karyata annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma sun ga sun yi karfi don haka suka yi shawarar yadda za su yi su je sama su yaki allah na annabi musa alaihi salatu wassalam ana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam don haka suka yi wata dabara suka saka musu wani akwati suka yi training din wasu shahuna masu karfi aka ba su abinci da abubuwa suka yi karfi aka daddaure su aka bar musu fukafukinsu aka sa nama ta saman su yana haka yana tunanin bai ci yana kara sama nama yana kara sama yana kara sama su kuma da shi da dan barandansa wato kenan sun shiga cikin abin da sadaka suka tashi sama har inda suka mansu ya kare ko yawwa da mansa ya kare Allah madaukakin sarki nuna musu shi Allah ne saboda sai ya lalata wato kenan abin da yake kasa da su din sai zama igiyar da ta daure shafan sai zama ta tsinke me ya faru daga ina baka annama karra eh karra min as-sabai go wa tagaddahu tayr saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya rusa wato kenan lamarin su gaba daya dan haka namurud karshensa kenan saboda haka duk wani mai dabara in dai akan kin addini ne ko akan kin Allah ne ko akan kin gaskiya ne wannan abin shine zai kama shi don haka shi yasa zaka ga malamai suna addu'a a lokacin da kafirai suka takura wa musulmi suna addu'a sai suka ji suna cewa Allahumma ja'al tadmirahum fi tadbirihim Allah tunaninsu da suke yi suke tsare tsare su Allah ka sa halakarsu a ciki don haka a wajen tsare-tsaren sai kaga sun tsara wa kansu halaka wato kenan makawo kansu to haka nan tana faruwa wannan Allah madaukakin sarki yana buga mana misalai ne ga waɗanda suka gabata namurudu yana daga cikin manya-manyan kafirai da suke da shuhura a duniyan nan yawwa amma yau ya zama sai ne tarihi sannan kuma ya kare ba tare da wato kenan yana da akibatul hamida ba to mu je malam ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الكذي اليوم والسوء على الكافرين الله مرحبا كذلك ثم يوم القيامة sannan ranar tashin alkiyama yukzihim Allah zai kunyatar da su kamar irin su ayan tasa kuma kace a baya akan al-nadr bin al-haris ko masu kokarin su kunyata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka buga musu misali cewa na bayan su ma kusan irin wannan makirci amma ba su share ba don haka su din ma ba za su share ba kamar yadda har duniya ta nade dole kokarin tabbatar da gaskiya a addinance wani ya zo yake zai ga bayansa to shi ma ba zai kai labari ba hakan nan ne sannan sai Allah ya ce sannan ranar tashin alkiyama bayan a duniya ba su ci nasara ba yukuzihim Allah madaukakin sarki zai kunyatar da su in an ce alkhizu shine kunyatarwa zaka shiga cikin kunya ma'ana zai walakantu a gaban wato kenan duka jama'a za a tara maka jami'ul khalaiqi gaba daya a daga shi a ce wannan shine wani dan wani shine wanda yayi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na saddu an sabilillahi sannan jama'a suna kallo a masa walakancin da za a masa a kiyasa a cikin mari da angalala a tura shi wutan jahannama malaiku suna dukansa kaga karshen kunya kenan sannan ya zama koma kuma shine wato kenan gidan wuta Allah yake cewa ranar tashi alkiyama yukzihim zai wato kenan kugitar su to wancan da yake faqarra alaihi musaqafu din nan kaga kenan a duniya ne a duniya duk abin da suke fulani suke fulani suke fulani din karshen alewa za ta zama kasa ne ba za su ci nasara ba wasa yunfikuna ha summa takuna alaihim hasaratun summa yuhlabuna duk plan din da suke za su yi su gama amma da karshe wato kenan nasara wal aqibatu lilmuttaqina kyakkyawan karshe zai zama na masu tsoron Allah madaukakin sarki ne saboda haka Allah zai kunyatar da su wa yaqulu ayna shuraka'i allazina kuntum tushaquna fihim ko tushaquna fihim Allah madaukakin sarki ranar lahira zai ce musu to ina wato kenan abokan tarayyar tawa wanda wato kenan kuke jayayya da ni akan lamarin su ai dalilin da ya sa ka bin Allah ai akwai wani ɗan dalili ko dai wani gunki ne kake bauta masa ko wani mutum ne kake so karka bata masa rai ko wata ƙungiya ne kake so karka bata mata rai ko kuma wata manufa ne kake so ka cimma ita ce ta zama wato kenan dalilin kan ya ka gabarin hanyar Allah wa duk wani dalilin da ya sa kamar ne a jikinsa baka bi Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki zai ce ka kawo wannan ɗin ranar tashin alkiyama a gani menene dalilin naka auna a gani dalilin ya cancanci har ka bar Allah a dalilinsa ko kuma Allah ce kalan lazina utul ilma wa'anda aka ba su ilimi su ne suke cewa innal khidya lalle tabbas kunyata alyawma a wannan rana wasu da mummunan wato kenan makoma a wannan rana ta tabbata alkafirin akan wanda suka kafircewa Allah ba da kullum wanda suka kafirta suka mutu akan kafirci tabbas za su haɗu da wannan kunyar kenan za su haɗu da wato kenan mummunan makoma tunda ba za su tafi aljanna ba babu mutumin da zai wala da kula da firdausa illa man taqa yu'addi huquqallahi fi sirri wal jahri babu wanda zai shiga aljanna firdausi sai dai mai tsoron Allah madaukakin sarki shine wanda a nan duniya yu'addi huquqallahi yake ba da duk wani abu da ya shafi haƙƙin Allah fi sirri wal jahari ko a asirce ko a bayyane yana tsayawa a iyaka na kuma yakan yi shi don Allah kuma ba don son zuciya ba to wannan mutane su ne za su tsira su kuma sauran wa'anda ba musulmi ba ba su mutu akan musulunci ba to su ne za su shiga cikin wato kenan wannan kunyar ranar tashin alkiyama to mu je malam الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون الله رب العزة الذين تتوفاهم الملائكة كوي توفاهم الملائكة wa'annan da mala'iku suke zuwa za su yi musu wafati wanda suka zo wato kenan za su karbi rayukansu ko yanzu an an je wancan magana ne sabuwar magana muke akwai wa'ansu mutane wanda mala'iku za su zo su karbi ransu amma da wata sifa ta musamman wanda Allah madaukakin sarki yace Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha Allah shine yake karbar ran rai in za ta mutu sannan sai yace kul ya tawaffakum malakul maut allazi wakila bikum mala'ikan mutuwar da aka wakita ku shine zai zo karbi ranku sannan nan ko sai yake cewa allazina tatawaffahumul mala'ikatu wanda mala'iku suke zuwa su karbi ransu to duka wayannan kowanne akwai nasa stage din kenan to yanzu an aiko mala'iku su zo su karbi rayukan mutane a cikin ku wanda aka aiko mala'iku su zo su karɓi ransu sai suka zo suka same su a cikin wani hali zalimi an fusihim don haka wannan kaga jimla ce haliya zalimi an fusihim sun zalunci kawo kansu mala'ika ya zo ranar da ya cancanta a karɓi ranka to ga mala'ika ya zo zai karɓa kuma sai ya same ka a cikin wani yanayin da ka cuci kanka kuma kaga yanzu gabar a baka dama ka zai ka ce ya ubangiji a saurara mana ko nijib da'awa ta ka za mu ansa da'awarka wani tabi'ir rasul za mu ban zanni za mu abin da ake gaya mana wannan lokacin ya riga ya kare duk lokacin da za ka kawo uzuri wala yi zanu lawan fala ta zuru ba za a ba su izini ba ballantana su kawo uzuri kuma an yi rashin sa'a mala'ikan su zo a daidai lokacin da suke zalimi an fusim sun zalunci kawo kansu to to yanzu ya za a yi rede ba za a fasa karba ba ba alƙawar salama sai su jefa musu wato kenan sallama ko sai ce ina ai makon na na'amal min so'i mu ba mu kasance muna aika wato kenan muna aikata wani mummunan abu ba alhali kuma ba an same su zalimi an fusi kaga kenan dan adam tun daga duniya zai fara musu saboda ya ga halaka ƙwalo-ƙwalo kuma dama ɗabi'arsa ne ɗan adam ɗabi'arsa ne inal insana lakanut yana da wato kenan wannan ɗabi'ar in ya ga wani yanayi sai ya musanta ya ce wallahi bai yi ba kuma wallahi ya yi ko kuma ya ce a'a wallahi shi ne ya yi ko wallahi ba shi ya yi ba da zai sauransu da duk yadda ya ga abin zai juya to zai iya jaye jajirce yanzu waɗannan mutane asalinsu su musulmi ne su musulunta a makka amma kuma annabi sallallahu alaihi ya yi hijira ya koma madina saboda matsalar makka da haka aka ce duk musulmi su fita daga makka su koma madina to suna ta fita suna ta fita suna su waɗannan sai suka ke fita sai suka zauna a cikin garin makka to da suka zauna a cikin garin makka kuma kaga akwai hadisin da dan alishe usman dan fodo ya amfani da shi a cikin bayanin wujubul hijrati alal ibadi wajen tara hankalin musulmi a dai lokacin da suke rikici da ba wajen gwarzuciya Allah maɗaukakin sarki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya tsine ma musulmin da yake zanda tsaki a tsakiyar mushrikai ko a tsakiyar kafirai don haka ya yayata wannan hadisi ya rubuta littafi sunansa bayanu wujubul hijrati alal ibadi kusan ma shine babban littafinsa na biyu daga ihya sunna wa ikmadul bid'a sai bayanin wujubul hijrati ala al ibad a wani lokacin yayi kokari ya amfani da wannan hadisan ya tara hankalin musulmi a kasashen Hausa su taru a go daya saboda samu karfin da za su tsaya su kafa daula ta musulunci kuma Allah ya taimake shi akan wannan to yanzu su da suka ki tafowa suna makka yanzu suna cikin makka musulmin kirki su sun tattafi su kuma suna zaune yanzu daga su sai kafirai sadaka me ya rage sai su haƙura su bi su yauwa sai su haƙura wasu sun sallama sun haƙura sun bi wasu kuma suna bin ransu bayya so wasu dai haka nan dai gashi nan dai ba ka bambancewa tsakanin su wato kenan da kafiran da haka yanzu Allah madaukakin sarki a nan sai ya kama su da laifin ba su yi hijirar ba kuma rashin hijirar sai ya sa suka nashe ko aka ce anil mal'ila tasal wa sal an qarinihi to suna kusa da mushrikai suna kusa da arna wa'inda suke da ƙarfin imani irinsu abu basir ficewa suka yi a makka duk da cewa sun kasa tafiya madina ko kuma doka ta hau kansu lokacin da aka yi sulhu da biyu cewa ba za su je madina ba wani guri suka tafi suka yi gungu suka je suka haɗa kansu suka zanna suke bautar allah maɗaukakin sarki amma su wa'annan sai suka zauna a makka sai suka narke tare da 'yan makka ana cikin haka kuma aka rashin sa'a kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ci makka su zo su abin shikenan sai suka ci karo da mala'ikan mutuwa sai su ce a asalamu alaikum ai mu dama mu ma mutanen kirki ne mu ma musulmai ne kuma aikin kafirai suke yanzu mun gane shi yasa Allah ya ce musu zalimi an fusim to sai aka sai aka saka ce al'ana ba za a karbi wannan ba bala inna Allah alimun bima kuntum ta'maluna eh haka ne da kun yi musulunci ko amma kun bar musuluncin kun kama tsari irin na gargajiya na shedanu kuma Allah maɗaukakin sarki ya san halin da kuke ciki ya san abin da kuke aikatawa saboda wanda suka narke a cikinsu suka miƙa wuya to shikenan yanzu matsala ta riga ta faru ga mala'ikan mutuwa ya zo ya same su a cikin wannan yanayi shi yasa ba a son musulmi ya zauna a inda ba a yin musulunci na gari saboda karfin wato kenan al'ummar da take yake cikinta da kuma rauninsa a matsayinsa na shi shi kadai ko kuma su 'yan kadan yau ba kowa yake zama a cikin wannan gurin wato kenan ya zama ya abin nan ba inna ladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna musaddafina fil ard me yasa kuka zauna a cikin makka alhali du musulmi sun koma abin nan kuna cikin mushrikai suka ce ai kunna musaddafina fil ard muna cikin rauna na aban kasa to ba su iya jajircewa da imanin su ba sun shantake sun bi su sai kaga sai su ce musu a'a ha bayan Allah ba haka bane alam takun ardullahi wasi'atan wa tuhajiru fiha kasar Allah maɗaukakin sarki ba ta da faɗi ne ba za ku yi hijira ba in ba za ku iya zuwa maka ba ku su abu basir ba sun koma can wani jeji sun kafa dabar su ta musulmi kuma suka takura wa makka suka kuntata wa makka har sai da ta kai ga mutanen makka suka zo suka roƙi annabi sallallahu da Allah wa'anda muka ce kar su kar su mun yi sulhu da mun yi yarjejeniya da ku kar su duk wanda ya musulunta kar ya je Madina ba haka aka wani abin din ba don Allah ka ebe su su koma madina mu mun yadda ba matsala a ku ba su a ayyan da muka yi da ku haka ne suka takura wa makka har sai da makka ta zo tana roƙa na bisar sa ya ebe su ma su tafi madina to ko mai sa ba za ku yi haka ba an kasan Allah madaukakin sarki tana da faɗi ko da kamata ku hijira a ciki to mu je malam
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين الله مرحبا كيف سلكي يتشي غا أبين دزا أتشي مسو فادخلوا أبواب جهنم lalle ku shiga kofofin wutan jahannama qalidi na fiya za kuma ku dawwama a cikinta saboda kun kibin musulmi kun tsaya cikin arna kuma kun kasa rike addinin kun ji laifin su kenan khalidi na fiya za ku zama kuna wato kenan da gwamnati a cikin yanzu an gama da ke su kenan tunda mala'ika ya zo kan da dauki rai ko yawwa to yanzu an ce fara kulu abuwa ba jahannama kamar wannan ya nuna cewa jahannama ma kofofi ne ko kofofi ne daban-daban wasu za su shiga ta nan wasu za su shiga ta can wasu za su shiga ta can wasu za su shiga ta can ko ko kuma abin da ake nufi shine wato kenan ita kanta jahannama akwai darki-darki daban idan suka shiga wannan darkin aka kora su can kusa da kora su darki na kasansa to ji darkin wancan ne an bude kofa sannan sai a san tsantsanin tsatsu a ciki tunda ita dama kasa kasa kasa kasa ne aljanna ce sama sama sama sama ko a ita ce al'uliya madaukakiya wannan kuma asukula magastanciya don haka in an zuba su a wannan darkin bayan wani lokaci sai a bude kofa sai a dada nutsa su kasa bayan wani lokaci sai a dada budewa sai a dada wato kenan nutsa su kasa don haka yanzu zama abuwa bu jahannama kenan ko yawwa ko kuma ya zama a ta kofofi daban-daban wallahu ta'ala alam ko ne zai ya dauka wala bisa masawal mutakabbirina dan haka wallahi tir da makomar masu girman kai don mutumin da yake mai girman kai ne Allah madaukakin sarki ya ce tir wato kenan da makomar sa jiya mun karanta da Allah madaukakin sarki ke cewa baya san ina la lahibul mustakbirina Allah madaukakin sarki tabbas baya san mutanen da suke wato kenan da girman kai to yanzu tun da baya san su zai ba su makoma mai kyau sai ce bisa masarau ta kabiri makomar wato kenan masu girman kai ta munana su ne allazi na takabbaru anil imani wani ibadatin lahi ta'ala wanda suka girman kai suka ƙin imani suka kuma ƙi bauta wa allah maɗaukakin sarki irin bautar da ta dace wato kenan kuma allah maɗaukakin sarki ya bayani wato kenan matsanansu ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun daga cikin sifar su kenan in an ce musu la ilaha illa allah sai su girma kai ma'ana ga abin da za a bautawa sai su ki ko kuma ga dokar Allah sai su ki ga yanda Allah yake so sai su ki ga yanda Allah ya hana sai su ce sai sun yi to kaga wa'annan a gurin Allah su masu girman kai ne don haka makoman su ta zama ta munana وقيل للذين اتقوا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم مم.
قالوا خيرا مم.
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة مم.
ولدار الآخرة خير Mm.
ولنعم دار المتقين Allah madaukakin sarki ya ce wakilan lalazina taqaw sannan za a ce mu masu takawa kenan yanzu maganganun wancan an ce wakilan lalazina ne eh wannan na baya wai za kila wai za kila menene eh yawa eh, awa aka faɗi wannan magana nake so in sani hmm wai za kila lahum a ba lillazi na takawa ba eh to wai za kila lahum me yawwa abin da nake so kira kalu a satin awwalin amma a wane ne a kafirai in aka ce musu ma za ka- ma za kala rabbukum ai ma'ana lil kufari kenan wa za kila lahum saboda ai su din aka fara aka yi maganar su a baya ko ba an yi maganar sai Allah ce in an ce musu kuma Allah ba da kuke saki ubangijin ku ya saukar sai su ce a satin awwalina to yanzu an gama da su yanzu mun dawo ɗaya gefen nan kuma Allah ce wakilin da zina takako ma za an zala rubuku in an zo kan masu takawa masu takawa su ne masu tsoron Allah wadda kuke zai wanda su a rayuwarsu sun yi yan kokarinsu suka sa shamaki tsakaninsu da fushin Allah duk abin da zai bata ran tsakaninsu da Allah wadda kuke sarki sun sa shamaki tsakaninsu da wani abu to su ne ake kiransu masu takawa su kuma idan aka tambaye su ma za an zala rabbukum menene ubangijinku wato kenan ah, ya saukar hmm? yawwa kalu khairan sai sai wato kenan alheri mana alkhairi wa'ancan sun ce asatirul awwalina wa'annan sun ce alkhairi kaga dama kullun haka ake shaya daga tsakanin allazina amanu ko yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilillah tagut haka ne kuma kullun tanaqudun ne malana illa sukuta laha wa anna uzabi maulana minan nari kullun haka ne tsakanin masu gaskiya wannan suna gabar ne wannan suna yin yamma su wancan sun ce asatirul awwalina kenan ayoyin alkur'ani ne asatirul awwali don haka ma su ma ba za su samu wasu al'ada asatir su zo su karanta ma mutane su kuma wa'annan sai suka ce alkhairi ma'ana abinda muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ya zo mana da alkhairi domin ya fitar da mu a cikin kafirci ku dan ku ga lokacin da abin nan Ja'far bin Abdul Muttalib ya je gaban Najashi aka tura su Amr bin al-As su je su sa Najashi ya kore su suka kai masa kyauta mai yawa kafin su je gurin Najashi sai da suka bi duk ministocinsa suka kai kyauta a wannan suka kai kyauta a wannan suka kai saboda in an zanna a majalisi za a yi hukunci da zaran wato kenan Najashi ya yana kokari ya goyi bayan su wa'annan mutum sun za su duba su yadda ba to amma duk da haka jafar bin abdul ya ce ya kai sarkin nan mu fa manzon mu ya ce mana kai mai adalci ne kuma mu mutane ne wanda muna cikin jahiliya mai karfi a cikin mu kawai shine mai komai muna shan giya muna caca muna bauta wani ba Allah ba muna kaza muna kaza muna kaza aka aiko mana da annabi a cikinmu mai gaskiya mai amana ya zo mana da kaza da kaza da kaza da kaza na alkhairi kaga ya faɗi duk alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda zai iya fitowa bakin sa a wannan lokacin don haka Allah madaukakin sarki sai ya sa najashin sai ya ce su gurin saurare ku ku karanta mai abin da ya zo da shi sai su karanta ya karanta qur'ani da suka karanta masa qur'ani najashi ya ce na rantse da Allah don kafin ya gama masa da sai da najashi hawaye ya ce na rantse da Allah abinda annabi isa ya zo da shi da abinda mutumin nan ya zo da shi babu bambanci ko na wannan icen sai daga wata 'yar karamar tsinke bulala ya ce ko wanda kamar wannan babu bambanci abinda isa ya zo da shi shine abinda mutumin naku ya zo da shi sai ya ce masu amur bin al'asu wallahi ko dinari dubu na kuka kamun ba zan ba ko yana mutanen ba sun zama mutanen amana wato kenan a gare ni. kaga musulmi kullum suna kallon abinda Allah madaukakin sarki ya zo da shi alkhairi ne a gare su saboda haka shi yasa aka yi training musulmi a yadda da kaddara duk abin da sai ce Allah sa haka shi ke alkhairi shi ke na musulmi ya lalashi kansa duk abin da ya faru sai ce Allah sa haka shi ke alkhairi domin masu hikima suka cewa dakila kulli sharrin khairun cikin kowane irin sharri za a iya samun alkhairi wani alkhairin ba za ka same shi ba Allah sai ka kutsa ta cikin wani sharrin don haka ɗabi'a musulmi yadda da kaddara Allah ce lillazi na asanu fi hadhihi dunya hasana duk wanda suka yi isani a nan gidan duniyan nan to su ma Allah madaukakin sarki zai ba su tukuci da hasana menene ihsani hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi menene ihsani yace ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak kenan wanda suka rayu suna bautawa Allah kamar suna ganin Allah da zaran za su sabo sai su tuna Allah madaukakin sarki ya zama sun dawo fi mana shaidan tazakkaru maza maza sai su tuno da sun tuno bai za kuma su runa ta haka ba za su yi ba haka suke rayuwa ya suna bautawa Allah maɗaukakin sarki kamar suna ganinsa don haka kenan duk inda suke tafe shari'ar Allah maɗaukakin sarki ita take gane rayuwarsu suna tunanin a gida ne ko a jeji ne a ɓoye ne ko a cikin jama'a ne Allah suke tunani a kan lamarinsu annabi isa alaihi salatu wasalam da aka tambaye shi insani sai ya ce mai wanda ya munana maka kai ka kyautata masa eh isani annabi isa da maryam ya ce shine wanda ya munana maka ya cuce ka kai ka taimaka kyautata masa kai ka taimaka masa wanda ya maka abin da ba daidai ba kai ka masa abin wata rana wani mutum ya zo gudan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ni ina da yan uwa yan uwa na na jini muna tare da su ina kyautata musu amma suna munana mu ina yin hakuri amma su ina yin abu kadan ba sa hakuri ina kaza ba sa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ce in dai har da gaskiyar da ka faɗa haka kake to kaman kana sa musu burbushin wuta ne kuma Allah ba zai gushe ba yana ɗaukaka ka a kansu in dai haka baka kauce a wannan ba don haka kenan yanzu kaga idan mutum ya munana maka kai sai kai masa alkhairi Allah daga ka zai in ya sake munana maka Allah daga ka zai in ya sake wani nama kai ka kyautata Allah maɗaukakin sarki ɗaga ka don haka haka zai ƙare wai mai ta'alaimin wata ala ce iza shi ta an talaka a duwa karagima in dai kana son ka karɓi da abokin haɗa abokin gaban ka kana turmuza hancinsa wata tuluhu hamman wata harƙuhu gamman ka karshi da baƙin ciki ka ƙone shi da damuwa to farimulil ulawa zalmin al'ilmi innahu manis da da ilimin za da hasidu hukumar ka je ka nemi ilimin addinin da za ka zo ka kyautata masa domin in kai ilimi ai ilimi ne zai baka haƙuri mutum ya cuce ka kace ka yafi ko yana ga kamar ya ce wulis ko kai kuma Allah ya ɗaukaka ka wal kazimina gaiza wal afina an nas wallahu yuhibbul muhsinina ka haɗiye fishi Allah yana son ka ka yi afuwa ka ce ka yafi baka bukatar makis da shi ranar tashin alkiyama ko shi ya je ya ci bulus din kai kuma yanzu ka samu soyayyan Allah madaukakin sarki dan Allah madaukakin sarki ce hibbul muhsinina don haka wa'anda suka rayu akan ihsani shine yin abu mai kyau Allah madaukakin sarki ce zai musu tukuici da alhasana menene hasana aljanna suka ce aljanna Allah madaukakin sarki zai ba su wato kenan aljanna wala darul akhirati lalle wallahi gidan lahira khairu shine fi alkhairi a mutane shine alkhairi ka nemi lahira ya fi maka alkhairi akan ka nemi duniya yawwa domin duniya za ta ka tafi ka barta a nan gogo in baka tafi ka barta ba za ta yi tafiya ta barka so da in mulki ne wata za ce ba kai bane eh in kudi ne wata za ce ba kai bane in lafiya ne wata za ce ba kai bane wani yana buga misali ya ce ga duk abin da ka ji ana cewa a tattare na a tattare na ai matsala ta riga ta zo ta ce ko asibiti ne ka ga a jona masa drip a sa masa mai ya kasa numfashi a sa masa defibrillator a ya sha numfashi a mai duk ana ta jaddauna wannan aika tafiya ta riga ta tafi ta riga ta riga ta tafi zuwa wani ɗan lokaci kaɗan da sun tabbatar baka na da suke sawa drip na a hankali hankali yanzu fisgewa kawai za su yi wannan da ma ciccirewa kawai ciccirewa zai daga kawai babu maganan bin ka'idar a hankali a hankali saboda ta riga ta kare maka haka ne to sadaka komai na duniya yana da iyaka amma Allah ya ce wala darul akhirati khairun gidan lahira wallahi shi yafi wato kenan alkhairi wala ni'ma darul muttaqina kuma madalla da gidan masu tsoron Allah yanzu akhiratu ana me ake nufi aljanna ne ko don akwai wanda suke a akiratun wuta za su tafi yanzu ba akiratun yan wuta ake magana ba akiratun yan aljanna yawwa don haka madalla a ce an gama komai da komai yau ga ka a cikin aljanna an baka dan makullin gidanka ka tafi tinkin tinkin tinkin ka bude manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ba mutum dan makullin gidansa gidanka nan bo kaza a titi kaza ko fulon nan magaza ko fulot nan magaza ya ce wallahi sun fi sanin gidansu na aljanna a kan yadda suka san gidansu na duniya yanzu aka cika su aka tashi kowa san hanyar gidansu to dan aljanna da bai taɓa shiga aljanna ba yau zai fara shiga wallahi ya san hanyar gidansa fiye da yadda san hanyar gidansa na duniya saboda automatic zai tafi ka gani a ce to ga ka ka zo ka sa ka buɗe kofa ta buɗe ta ɗauki kafa kaɗai ka tsoma ka ga kai ɗin ne dai ka shiga ka buɗe ɗakuna ka shiga ka kwanta a gari ka ce alhamdulillah ya lalata da ba to me ya rage da ai madalla a ce wannan shine mukuma wannan ni'ima yaran muttaqin madalla da gidan masu tsoron Allah madaukakin sarki madalla da irin wani Allah Allah Allah madaukakin sarki ba dan halin mu ba Allah ka tara mu a wannan guri to mu je جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين tana iya wani an ce ne madarar mutaki na ko ma'adallah da gidan masu takawa ta yi wani bai gane ina da gidan mutaki ba sai allah ya fasara ya ce jannatu adani kwallo-kwallo kenan ko yawwa jannatu adani ka gani ko kudai wannan ya zama kenan ba dalili daga darar mutagin din tun da baka gane darar mutagin to yanzu an ce darar mutagin an an kawo wani kalma an canja a madadin sa ya zama badali kenan ko yawwa to daga Allah ya ce aljanna ta dawama ita ce wato kenan gidan da mutane za su koma masu takwa kenan kuma ya ce yadda kuluna za su shige ta wato kenan ita cikin aljanna din ai wato kenan za su zo su shiga kowa zai kama hanya ya zo tiriyan tiriyan ya shiga cikin gidansa a ce wannan nasa ne ita wannan aljanna da tajrimin tati hal anharu ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin ta ko a cikin suratul muhammad Allah madaukakin sarki ya kirga mana irin wasu daga cikin ƙoramun ƙoramar giya ƙoramar zuma ƙoramar ruwa mai kyau ƙoramar madara da sauransu akwai kuma abubuwa da ƙoramu daban-daban wanda Allah madaukakin sarki bai ambata a wannan gurin ba kamar su salsabil su zanjabil da rahiqin maktum da dai sauransu duka irin waɗannan Allah madaukakin sarki ya tanada su a cikin irin wannan guri wato kenan lawan fiya ma shi auna kai ba ma san ci gaba da girgawa ba duk abin da suke so akwai a ciki lawan fiha ma ya sha'una eh duk abin da kake sha'awa kake so to fade shi kawai kuma da yake kamar yadda aka bayani cewa nan gidan duniya gida ne wanda ake amfani da sababi sai ka yi noma ka samu sai ka je kasuwa ka samu sai ka ba za ka zaka kwanta sai na umar ya ce kan na sake ganin wani mutum a cikinku ya zo ya zauna a masallaci yana cewa allahun marzukuni ya rike zarbi yana ta yi allahun marzukuni kamar da zaka daga allahun yau wa gada alimtu an na sama alatin turu zahabu wala fidda kun san ba a ruwan zinari ko azurfa a sama kowa ya fita ya noma kowa ya fita ya kasuwa kowa ya fita ya nemi kowa ya tafi annabi sayyidina umar baya son ya ga wani mutum malalaci ya zauna baya komai in ba karatu alqur'ani da kake ba je ka kai gona in ba kaza kake ba kar da ka zanna kaza bai da mutum saboda nan gidan duniya ne gida na sabali to amma lahira fa ana amfani da al-musabbab yawa don haka abinda kake son a zuciyanka in ka faɗa kawai zai zo shi ba ka bukatar abin duk abinda kake so ko kuma at least babban abin da za ka na wahala shine kai kiliki kawai in ka ɗan pressing soft touch ne ma kaɗan taɓa kai haka kai zai kaɗan taɓa sai ka gaddar abin ya zo automatic ko ma menene kake sha'awa ko ma menene kake sha'awa sadaka lawan fiha ma ya sha'una don jimala kazalika kama hakan nan ya ji zillahul muttaqina Allah maɗaukakin sarki yake sakanta ma bayansa wato kenan masu takawa haka na Allah yake sakamta musu Allah ka samu na cikin su to allazina الذين تتوفيهم الملائكة دجبين mm.
يقولون سلام عليكم mm.
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
ta yi dai har yanzu wani bai gane muntakin din nan ba Allah madaukakin sarki yace su ne allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina su ne wanda lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo ya same su zai same su a cikin daɗin lamari tayyibina wato kenan a cikin kyakkyawan yanayi zai zo ya same su kun ga wancan mala'ika sun zo su- sun same su ne zalimi an fusi sun zalunci kawukansu ko yawa su kuma wa'annan yanzu za a same su tayyibi na cikin kyakkyawan yanayin da Allah yake so a same su ko a same su suna sallah ko a same su suna karatun alkur'ani ko a same su suna wani zikirin su ko a same su suna gona suna noman abin da za su ci na halal ko a same su akan hanyar kasuwa za su tafi ko sun je suna dawowa wajen neman halal din da za su kare mutuncin kansu ko kuma dai aikin alkhairi ko wani ne ko ziyara ko wani abu makamancin wani amma dai ba za ka zo ka same su suna ɓata lokacinsu a kan shiridita ba da wannan suna ake kira su Allah zai tattaufa hun mala'ikatu tayyibina tayyibina nan wasu malamai suka ce ana nufin wato kenan zahiri na mina shirki sun tsarkaka gabarin shirka kaga an ce tana da fassara da daman gaske amma na farko sai aka ce sun tsarkaka gabarin shirka saboda shirka ita ce zunubin da in ka mutu da shi ba za a gafarta wa mutum ba saboda ka shine wasu malamai suka ce a'a a tayyibina suna nufin as-salihina salihan bayi in an ce kai wani salihi ne kaga wato kenan mutumin kirki ne a rayuwarsa wasu malamai suka ce a'a ai za a samu rayukan su zakiyatun af'alihim wa aqwaluhum ko ayyukansu da maganganunsu a tsarkake suke a aiki ba za su saba wa Allah ba a maganganu ba za su yi magana da Allah maɗaukakin sarki baya so ba don haka aikinsu ya tsarkaka maganganunsu sun tsarkaka sai mala'iku suka zo suka same su a cikin irin wannan rayuwar aikinsu ba magana shiririta maganganunsu ba magana shiririta to wannan suna daga cikin wanda za su shiga cikin wannan gida wasu malamai suka ce kai ɗayi bina li anfusihim thiqatin bima yalqunahu min sawabillahi ta'ala wai suna da sika ransu tana jin daɗi suna da kuma cikakken amincin cewa Allah zai ba su ladan abin da suke yi haƙuri suka yi da aka cuce su sun tabbatar Allah zai ba da lada shi yasa suka yi haƙurin ma sallah suka ga suke raka'a biyu suna da yakinin cewa Allah zai ba su ladan shi yasa ma suka haƙura suke yin sallar a daidai lokacin da wasu suka fice suka tafi yanzu su gaskiya suka faɗa suna da yakinin cewa Allah zai ba su lada shi yasa suka ƙiyin ƙarya duk da cewa mai yiwa ƙarya ita ce za ta fitar da su a daidai wannan lokacin ba mu ce a wani lokaci ba duk abin da ka ga wato kenan suke yi to za ka samu cewa aikinsu a tsarkake kuma suna da sika cewa Allah maɗaukakin sarki wato kenan zai ba su lada wato kenan akan wannan sannan wasu malamai suka ce a'a ɗayyibat nufusihim bin ruju ilallahi ransu a tsarkake take da niyyar koma zuwa ga Allah kullum suna kan hanyar koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar yadda cewa animu ila rabbikum wa aslimu lahu suna koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sun sallama sun miƙa wuya kullum a shirye suke zama mutuwa ta zo ta same su a cikin hanyar alkhairi a cikin wannan al'umma ta mu a cikin wannan garin nan namu nan da can akwai wa'anda kullum suna da likafanin su tare da su ba can nesa sosai ba fa nan nan kurkusan da mu ma mun sani daga ni in sama mutane sun sani a garin nan akwai waɗanda da su likafaninsu da likafaninsu yau dana wata bayar Allah ta rasu an yi sallah a masallacin nan ko Ni- ni mai tara alhaji babala ne ka ba ta sani ko ya ta ma alhaji babala alhaji babala ko ma mijinta nake son sani alhaji babala ko alhaji babala to Allah ji kan alhaji babala a lokacin da ya rasu automatically likafanin sa yana nan tare da shi yana tare da shi ɗinkakke har aka aka ce ya ɗinka shi ma ya yi yarwacacce haka kuma aka saka shi a cikin sa'awada ce yana kullum yana aje da likafaninsa a nan an gwarmu nan za ka samu akwai sofi wadda suna tare da Hmm? to ka gani duga gani ga mu shi ma aje ana samun wani sun a daidai a shirye suke suna jiran kota kwana iyacin Allah ji kare in an mutuwa sai ta dauka ta bayar sai kuma ta tara kuɗi a hankali a hankali a hankali ta sake sayan wani ta aje kaga irin waɗannan a shirye suke kullun da su koma gurin Allah madaukakin sarki wanda wannan akida ta shiga cikin zuciyarsa zaka ga abubuwa da ba za su dame shi na duniyan nan ba ba su daga masa hankali ba amma fa mu yau kullun gezuna muke sha'awa mu tara don haka duk wanda ya tara gezuna sha'awa yake ya fita waje a gashi ko baya tsammanin mutuwa a kurkusa to hakan nan ne sannan wasu suka ce a ɗayi biyu na ɗin nan shine an ta kunu wa fatihim batun sahala la su ubata fiha wala ala mutanen da suka yi aikin da in sun zo mutuwa mutuwa su za ta zama a cikin sauki babu wahala babu matsala allah madaukakin sarki zai zare ransu a ciki domin mutane sun kasu kashi biyu akwai wannan zai ake garka to su ba sa cikin wannan sai dai akwai wannan shidati na shida to su suna wannan da za a turo malakun annan shida na shida da su cire ran a cikin nishadi a hankali to wasu ne suke ake turo musu saboda me sun riga sun gyara aikinsu a rayuwarsu dama can don wannan don haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa'anda mala'iku za su zo su karbe su sami ransu ɗaya biyu na ko su rayukansu da dadadadu ne su abin da za a ce musu udukulun jannata za a ce musu ku shiga aljanna ku shiga aljanna yawwa ku shiga aljanna wato kenan hmm da kalon ikulan salamun alaikum ko yawwa mala'iku din in sun zo karɓar ran za su musu salamun alaikum amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata wato kenan a gare su ai wato kenan ai yakunu salamun inzaran lahum ko dai ya zama salamun alaikum din za su kaman gargadi ne wato kenan a gare su lokacin wafati ko kuma salamun alaikum ya zama ya kuna tafshiran lahum bil janna kenan a bayan mun ce za a ce salamun alaikum a wa'anda ba mutanen kirki ba ko to wani in an ce musu salamun alaikum in zaran ne lahum yanzu kuma wanda mun ce za a ce salamun alaikum su kuma tafshiran ne bishara ne ake musu cewa to gafa aljanna ta riga ta zo ta ko saboda ai salam wato kenan amana ne amana ne saboda haka Allah madaukakin sarki zai ce musu urkulin jannata wato kenan ku shiga cikin aljanna ko kuma ranar tashin alkiyama za a ce musu wato kenan ku shiga cikin aljanna wato kenan ai ana muku albushir da shiga aljanna tunda yanzu aka zo karɓar ran nasu sai aka ce musu kuma wani kullu jannata ai ma'ana ana muku bisharar za ku shiga aljanna a wannan lokacin ko kuma a'a wani kullu jannata din nan sai ranar tashin alkiyama ne sai a ce musu to wani kullu jannata ku tashi ku shiga aljanna yau idan a lokacin mutuwan suka faɗa musu to bishara ne kuma a ranar tashin alkiyama ma in an gama komai da kuma za a sake faɗa musu sace musu rukul jannata sace ku tashi ku shiga cikin aljanna bima kuntum ta amaluna sakamakon abin da kuka kasance kuna aikata to mu je mala lokacin to alhamdulillah abin da muka faɗa daidai Allah da kuke cikin ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah da kuke sarki ya gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyarawa kuma ya fi mana